الله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda bisa son shi da kaddarawarsa muka zo mu wannan safiya ta Laraba takwas ga watan Jimadanil Ula sha uku ko? sha uku ga watan jimadan ula bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya miladiya bisa kaddarawa dubu biyu da ishirin Allah ya haɗa mu a wannan masallacin mai albarka masallacin baba mai rawani Allah ta'ala ya gafarta masa dan ci gaba da karatu a littafin mu na sharh sunna na Imam Aliyu Al-Barbahari rahmatullahi alaihi mun tsaya ne kan magana ta 198 da ikon Allah yau zamu tashi kan magana ta 99 ko kuma cikon magana ta 98 din saboda kamar yanda malam ya faɗa ya faɗi cewa واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني عباس تكلمت الرويبدة في أمر الآمة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكزوا بالقياس والرأي وكفروا من كالفهم يتجلى ما أبو تائلمي بس بشي بسنا يردي كان مغنغنو دا جهمية سكي har aka zo zamanin kalifancin bani Abbas lokacin da Ruwaibida ma'ana wa'anda ba kowa ba a cikin mutane su ba jaki ba su ba bangala ba suke magana akan abin da ya shafi al'umma gabaki daya suka rika sukar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka rike kiyasi da ra'ayi ne ma na fahimci haka suka rike kiyasi da ra'ayi yasi wanda yake fasidi sa kafirtar da waɗanda suka saba musu qala al-muallif rahimahullah dakala fi qawlihim al-jahil wal mughaffal wallazi la ilma lahu hatta kafaru min haythu la ya'lamuna fahalakatil ummatu min wujuhin wa kafarat min wujuhin wa tazandaqat من وجوه ودلت من وجوه وتفرقت وابتدأت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتقطع أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراها وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم malam yace bayan sun yi ruko sun bi ruwaibida su ne waɗanda suke magana akan al'amarin al'umma wanda kuma su ba su da alaka da ilimi na addini kamar yadda muka yi magana sati da ya gabata suka ruka sukansa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun sani ba suna rikon kiyasi wanda yake fasidi suka kafarta duk wanda ya sabawa su abin da suke akai don haka malam yace fadakala fi qaulihimul jahil a wannan zancen da suke ma'ana cikin wancan maganar ne jahili ya zo ya shiga cikin zancensu sai ya ɗauka shi ne zance wal mugaffal da wanda ya rafka daga barin abin da ke gaskiya wallazi la ilma lahu da wanda ba shi da ilimi hatta kafaru min haisu la ya'lamuna yau aka waye gari suka kafirta su ba sun cewa sun kafirta ba ma'ana da yawa sun shiga cikin al'amarin addini suna kutsawa suna yin abin da suke so suke ganin dama da sunan addini da sunan su ma sun san addini malamai ne alhali ba su sani ba suka zo suka kafirta wajen furta wa'ansu kalmomi da aikata wa'ansu ayyukan da sun saba wa addinin musulunci fa halakatul ummatu min wujuhin don haka suka halakar da al'umma ta wani bangare wa kafarat min wujuhin su ma ta kafirta ta wani bangare wa tazandaqat min wujuhin wani bangare kuma suka zanto zindikai wa dallat min wujuhin wani bangare wa'in suka bata wa tafarraqat suka rarrabu wa ibtada'at min wujuhin suka zanto sun kirkira sun saka a cikin addini abinda babu cikin addini duk wa'annan sun samu kansu a cikin wannan halin illa man sabata an qauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana duk wanda ya ji maganan wa'ancan ya bi su to ta yi wani dalilin haka zai zanto kafiri wani ya halaka wani ya zanto zindiki wani ya bata wani ya zama tataccen dan bid'a wanda ba zai zama haka ba sai dai wanda ya tabbata akan maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa amrihi da umarninsa wa amri ashabihi da kuma al'amarin sahabbansa walan yataqatta ahadan minhum walam yatajawuz amrahum bai ketare maganar wanda daga cikin su ba bai taka maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ba bai taka maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ketare hakan ba wa wasi'ahu ma wasi'ahu ya yalwace shi abin da ya yalwace sahabbai bi ma'ana sahabbai sun tsaya kan Qur'ani da hadisi sai ya ishe su to dukkan mutumin da ya tsaya layin sahabbai to ya tsaya kan abin da zai ishe shi ma'ana Qur'ani da hadisi walan yargab an tariqatihim bi kiyamaci hanyar sahabbai ba wa mazhabihim da abinda suka bi tsarin da suke akai wa alima annahum kanu alal islam sahih ya tabbatar da cewa su sahabbai suna kan musulunci wanda yake gyararre ingantacce lafiyayye wal imani sahih kuma suna da imani ingantacce don haka faqalladahum dinahu sai ya ratayar da addinin shi zuwa ga addinin sahabbai bi ma'ana ya bi layin su wastaraha sai ya samu hutu walima anna ad-din inma huwa bit-taqalidi ya tabbatar cewa shi addini yana zantowa ne da taqalidi taqalidi anan gurin ba ana nufin taqalidul a'ma ba wat-taqalidu li-taqalidu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam taqalidi ma'ana ittiba'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bin abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tafi akan shi fadin sa da yace fadakala fi qawlihimul jahil wal mughaffal wallazi la ilma lahu ai in fataha al babu an bude kofa bu kofa ta bude li kulli man habba wa dabba dukkan wanda ya ga zai iya dauko kowace hayaniya da kowane nau'i ya iya shiga ciki sai ya samu dama shine habba wa dabba fasaru ya takallamuna fi masailil ilm suka zo suna yin magana a cikin matsaloli ta ilimi ma'ana abin da ya shafi ilimi wanda ba mai ilimin ba kuma sai zo yana magana akan shi a ce kuma shi za a tsaya a saurara har ma watakila wani zai zo ya yi magana akan abin da ya dace malami ne yana da aya yana da hadisi yana da abin da ya fassara aya na tafsiran malamai sai wani ya zo ce kawai kaza ne babu aya babu hadisi kuma a ce nashi za a dauka don haka kofa ta budu ga duk wanda yake da duk wata aqida duk wani nau'i na wani abin da yake ga zai bi kawai zai zo zai yi wal'an a yanzu kama ta'lamuna kamar yadda kuka sani bi sabab hadhihi al-fada'iyat saboda wannan yalwatan da hanyar ta yi kowa abin da ya ga dama zai yi wa hadal kalam da wannan maganganun walfauda al'ilmiya da hayaniya ta ilimi sara hattal awam har zanto ga magarin mutane jahili ya takallamuna ko jahilai ya takallamuna fi masailil ilmi suna cewa a cikin abin da ya shafi ilimi kuma a tsaya a saurare shi saboda shi ba akwai speaker shi da ya kafa akwai tutan da ya saka akwai kaza da kaza da ya saka shi ma zai zo yi magana kuma a tsaya wayan saurare shi wai shakki kuna fiha su jefa shakka ka zo ka karanta qur'ani ka karanta hadisi kai bayani irin na malamai da suka yi shikenan sai wani yazo shi ma ya kafa nahi speaker sai ya faɗi magana sabanin maganar da aka yi kai daban ne wai shi daban ne kai qur'ani ka bude hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bude ka bude maganar da magabata suka yi kai bayani akai shi kuma sai ya samu wani maganar shi da ya ji a kaset ko ya ji a waka ko ya ji a kaza ko waɗanda yake so suke son wannan abin kawai sai ya zo ya faɗa shikenan sai ya jefa shakka har ma ga wanda shi bai san can ba bai san nan ba yashakuna fil ahkami shar'iyya suna jefa shakka a cikin hukunce hukunce na shari'a wai shakikuna fi fatawa al'imma suna jefa shakka a cikin fatawar da al'a'imma malamai suka yi magabata wa kama sabaka annahum kaffaru man kalafahum mun riga mun karanta cewa duk wanda ya saba musu ma suna daukar shi ba ba musulmi bane kafiri ne hatta innahum kaffaru al'a'imma as-sabiqin tun daga farko ba yau aka fara ba sun kafirta shugabanni da suka gabata wa jahaluhum suka jahiltar da su hatta inna ba'dahum yaqulu har wa'in daga cikin suna cewa ana insanun wa Ahmad bin Hanbal insan ni dan adam ne Ahmad dan Hanbal shi ma mutum ne ni mutum ne shi mutum ne na halu rijalun wa hum rijalun mu mazaje ne su ma mazaje ne wa maliku rajulun wa ana rajulun maliku namiji ne ni ma namiji ne yanda ya tashi ne ni ma haka zan tashi in yi haka ne kai namiji ne shi namiji ne amma matsayin ya bambanta zamanin ma ya bambanta kuma ilimin ma Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka sama da naka wasala bihimul halu ila haza wannan shi ya kawo su wannan lokacin wa annahu la mizata liqawlil a'imma suna cewa ba bambanci tsakanin maganan su wa'ancan da kuma su wa'anda suke yin magana har aka waye gari a yanzu za a zo da sunan addini za a tashi ba za ka ji an ambaci wani abu wanda ya shafi magana imamu ahmad dan hanbal ko imamu malik ba ko imamu shafi'i ko abu hanifa kuma da yawa malamai sun zo sun dauki wayannan sun bi abu wanda su abin da suke karantarwa kullun a ce ga abin da wayannan magabata suka faɗa ina fatan ana fahimta har ma sun rataye da su a dama ko da zaka kawo maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai ce sai maganar wayannan to duk gabaki daya an zo an hada ba abin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wayannan al'aimma maganar su ma baka ji in ka duba duk wajen in bidiya yanzu ɗan nan ba su ɗauke su kowa ba saboda me aƙida su kwaya ɗaya ce aƙida imamu malik da abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal duka akan aƙida akan abu ɗaya suke tafiya aƙida ce irin aƙida ahlus sunna wal jama'a aƙida sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk wani ɗan bidiya yanzu kuma za ka kalli a cikin al'amarin sa yana nesa da wa'annan ina fatan ana fahimta hatta kafaru min haisu la ya'lamun dalilin haka sa kafirta ba sani ba kafaru min haisu la ya'lamuna li'anna al-insana saboda dan adam kada ya kulu maqalata kufriya yana fadin magana ta kafirci wa huwa la yadri bai san cewa annaha kufriyatun cewa kafirci bace ba bisabi jahalihi saboda sabin jahilcinsa fa huwa yaqulu kufr yana fadan kafirci wa yurawwijuhu yana watsa shi kalma ta kafirci kuma yana yada ta wa huwa lam ya'lam annahu kufrun bai san cewa kafirci bane ba bisabi annahu tadakkala fi shay'in la yuhsinuhu saboda me ya shiga cikin abin da shi bai isa ya gyara shi ba ma'ana ya ce shi malami ne ya tashi yana magana akan abin da ya shafi addini shi ko bai san addinin ba fal khataru azimun malam yace hadarin mai girman gaske ne alaihi wa alal umma akan shi da kuma al'umma saboda kasancewan addinin musulunci bashi da gata musamman a Najeriyance kowa zai iya magana akan addini iz law iktasara al-qadru alaihi lakana akafu da ce shi kadai ne to abin mai sauki ne walakin al-mushkilatu anna hadha yantashiru fil umma sai dai matsalan abin yana yaduwa a cikin al'umma sai a samu nashi malamin da yake jinginuwa da shi ma an samu lokaci kadan ya ga shi ma akwai mutane shi ma sai ya samu nashi ya ce shi ma malam ya tsaya da nashi shi kuma ba abin da ya sani kamar yadda kullum ake shan magana an ka kawo ahlari ba ba zai iya karantar da kai ba fa halakatul ummatu min wujuhin sai suka halakar da al'umma wani bangare gabaki daya wa kafarat min wujuhin sa kafirtar da wa'insu ma yani labbasu alal umma sun rikitar da al'umma wa adkalu alaiha alqalal hatta inna minhum may ya'khudhu aqwalal kufriyya suka ne suka shiga suka shigar da kofa a cikin abin da ya shafi al'amarin al'umma na addini har kana samu a cikin su wanda zai riko da magana ta kafirci ya kula ya cewa hazihi aqwalul ulama wannan maganganun malamai ne kama ya kuluna an qaulul jahmi wal mu'tazila kamar yanda wancan lokacin suna magana irin maganan suna fadin maganan jahan bin sufwan da mu'tazilawa sai su kafa hujja da su su ce hazihi aqwalul ulama wannan maganganun malamai ne kama ya kuluna an kauli jaham wal mu'tazila hadhi aqwalul ulama hatta innahum kadabu fi suhufi sun rubuta a cikin takaddu yaquluna lil ulama suna cewa malamai innakum antum tahjuruna al haqq lakum ku kun kiyaye gaskiya kun tsare ta kawai sai dai ku ne in kun faɗa za a ce gaskiya ne wa tuhdiruna aqwalal a'imma kuna rusa maganganun wayansu malamai shugabanni kamar ibn sina da ibn arabi da kuma jahan bin safwan wa haula'i ulama'u lahum qimatuhum wannan su a wajen su suna da kima duk kuma malamai ne waɗanda sun zo sun shiga cikin addini sun bata sha'anin addinin musulunci amma su ne nasu kamar yanda a yanzu yanzu ma a yanzu zaka tarar da wani ba abin da ya shafe shi da abin da ya shafi Qur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam maganar wani mutum zai dauka da yazo yana magana ko da tafsiri yake ko kaza yake da ya faɗi aya kwaya ɗaya sai ya kawo magana wani mutum wacce ma anzalallahu biha min sultani sai ta magana akan ta kamar yadda jiwa yana faɗa wa Umar bin Abdul Aziz lokacin da ya rasu takarda Allah ya aiko daga sama aka je aka zo aka yi magana Umar bin Al-Aziz kaza kaza kaza kaza ne yana ta magana akai tare da cewa mutumin kirki ne shi wannan mutumin amma kaga manganu ne na rikitar da me na rikitar da al'umma yana fadi akan abin da ya shafi addini ne ko ba abin da addini yake akai ba wanda da Umar bin Al-Aziz yana nan ba zai kama shi kuma ya magana da shi akan abin da ya din ba daidai bane ba ina fatan ana fahimta to da yawa za ga an dauki manganu wani in yazo yana bada wani labari sai ga al'amarin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yawa wa'in suna gida kai daga jin abin ya saba qur'ani ya saba wa hadisi kuma ƙarya ce kan ta ƙarya sai yana faɗa akan wa'in su wanda suka rubutu akan wa'in su malamai ko wa'in su shehunne ko wa'in su waliyai maganganun da ba su da alaka da addini sai a ɓata lokacin mutane a kai sai mutane su tashi abin da yake na addini ne ba su amince sun yarda da shi ba sun ɗauki wani abin da bai shafi addini ba wata zandaqat min wujuhin wa dallat min wujuhin ai kullu hadhihi al-afat wa innan duka aibobin bi sababi tadakkul juhal fi masail al-ilmi jahilai ne suka shiga cikin mas'ala na ilimi wa qillatul khawf min Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karancin tsoron Allah madaukakin sarki lamma qalla khawfuhum min Allah a lokacin da suka zanto ba sa tsoron Allah yayi karanci da tare da su da karufi hadhihi al-umur suka shiga cikin wannan al'amura wala hadha yaqulu ba'du salaf saboda haka wasu daga cikin salaf suke cewa qallawar uhum tsantsenin su ne yayi yayi kadan fatakallamu sai suka rika kutsawa suna yin maganganu irin wanda bai dace ba amma allazi yakafu Allah subhanahu wa jalla amma mutumin da yake jin tsoron Allah mai girma da buwayen sarauta fa innahu la yadkhulu fi shay'in illa huwa yuhsinuhu bai yadda ya shiga cikin abu sai abin da zai iya kyautatawa ba za ka ce kai malami bane ka faɗa alhali baka sani ba abinda baka sani baka ce baka sani ba la yadkhulu fi shay'in wa huwa la yuhsinuhu wa laysa min ahlihi shi bai cancanci abin ba ba malami bane ba ba a san shi da malinta ba kwata kwata ba taba sanin ina je yi karatu ba shikenan kuma in yazo sai a dauke shi ma malami ne ina fatan ana fahimta khususan umuruddin musamman abin da ya shafi addini duk wanda yazo kan wani abu wanda ba na addini bai ce shine to za a iya cewa ba shi bane amma al'amarin addini kowa yanda ya ga dama da yazo ya kafa nashi shikenan kuma sai ya samu wanda za su zo su bi shi illa man sabata ala qawli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malam yace to babu wanda zai samu kubuta sai wanda ya tabbatu ya tsaya kan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da al'amarinsa da al'amarin sahabbansa bai ketare wani abu sabanin nasu ba ma'ana lam yuslam min hadhihi al-afat babu wanda zai kubuta daga wa'ancan ayyukan da aka ambata al-kufr wa zai kafirci da kuma karkacewa hanya wadda lan da bata wal inhirafi da kaucewa wata adi da ketare iyaka da addanci wata qadi da yanki abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi illa man tamassaka bima alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sai wanda ya riko da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan shi da sahabbansa kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fi nari illa wahida qalu mai hiya ya rasulullah qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al'ummata za ta kasu kaso daidai kaso 73 kowace duka kuma wuta za su tafi sai kwaya daya sahabbai suka ce mai hiya ya rasulullah wace firka ce wace jama'a ce za ta tsira kale ce man kana ala ma ana alaihi wa ashabi shine wanda ya tsaya kan abin da nake kai ni da sahabbaina ma'ana kowa ya duba idan al'amarin da kake akai abinda manzon Allah sahabbai suka tafi akai ne shikenan ka tsira ka ci nasara ya sabawa karantarwar sahabbai ya sabawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tafi akai kana cikin halaka ka dawo kan hanya lokaci bai kure ba fadin sa da yace wasi'ahu ma wasi'ahu wa huwa alkitabu was sunna ma'ana yalwace shi abinda yalwace su sahabban abinda yalwace annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai gabaki daya qur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama alaihi salafus salih da abinda magabata na gari suke kai minas sahabati wat tabi'in na sahabbai da tabi'ai saboda me an ce huwa kitabu was sunna shi kan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya kenan ma wasahu ma huwa huwa alkitab shine Allah ya ce summa auhayna ilayka arittabi millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikina to abinda manzon Allah ya tafi akai kenan da sunnarsa da sunnarsa abinda yayi bayani akan shi da kuma abinda sahabbai suke akai shine abinda shi yake kai shi da tabi'ai da kuma wancan qurunul mufaddala wal a'imma wannan karonin da suke abin fifitawa da kuma shugabanni na gari cikin malamai lakinnal mushkila fillazi ya kulu hum rijalu matsalan tana kan wanda yake cewa su mazaje ne wani hannu rijalun mu ma mazaje ne walaysa li kalamihim miza ala kalamina babu bambanci tsakanin maganar mu da nasu har yanzu an waye gari akwai maganganun mutanen da aka dauka aka rike da su ake tafiya ba sabanin abin da su sahabbai suke akai akwai wanda daga ce mishi a sahabi Abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu ya ce wanda ka ce wane ya ce idan waye ne ya ce to shine abin fada shine abin yi amma abubakar umar usman abdurrahman da aufi aliyu da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba damuwarsa bane ba ina fata ana fahimta bai ma san su suwa ne ne ba amma kuma ya rike wane ya san wane wane shike da ta faɗa aji yace wa alima annahum kanu al islami sahih wal imanu sahih kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace ma'ana kai ya ishe ka ya lawace ka abinda ya lawace su sahabbai din ma'ana qur'ani da hadisi kasancewa kuma su suna kan addini na gaskiya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan sitimi radiyallahu anhum wa radu anhu marigaya magabata na kwarai na farko su ne cikin muhajirai da ansarawa da wa'inda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah ta'ala ya yarda da su to kai ma sai ka nemi wa'ancan da Allah ta'ala ya ce ya yarda da su ina fatan ana fahimta in kana so ka sami yaddan Allah amma ka tsallake wa'ancan ka dawo ƙasa ƙasa ka rike kace ba ruwanka da su shikenan ka fadi kai asara annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyyin min ba'di ina muku umarni da ku rike sunnata da sunnar kalifofina shiryayyu masu shiryawa a bayana fallazi yuridun najata wanda yake nufin tsira fahaza dariquha to ga hanyar tsira wace ce hanyar tsira hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallazi la yuridu najata wanda ko ba tsira yake nema ba falahu maktara li nafsihi ya ishe shi riki duk abin da ya zaba wa kanshi bi duk wanda zai bi in dai ba tsira yake nema ba walaysa dararu alaihi wa hadabu matsalan abin nan cutarwan ba kadai kanshi bane bal innahu yatahammalu al-asaman nasi ma ismihi zai dauki laifukan mutane tare da laifinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace li yahmilu awzarahum khabilatan yawm al-qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yaziru yace dan su dauki laifukan su zanuban su nauyin su cikakke a ranar tashin alkiyama da kuma zanubin waɗanda suka batar ba da ilimi ba Allah ya ce ala sa'a ma yazirun hakika yayi muni abin da suka dauka wa kansu din nan innahu bila shakkin anna sahabatu wal qurun al mufaddala lalle babu shakka sahabbai da karnoni wanda suka fifita Allah ya fifitar da su humul ladina ala al islam sahih suke kan addini na gaskiya waddini sahih addini na gaskiya fa kaifa tatrukuhum ya za ka yi gabarsu alal islami sahi ko suna ka musulunci wanda yake ingantacce addini na gaske fakai fata turukuhum ta ya za ka bar wa'yancan wata zahabu ila man la yudmanu annahu ala dini sahi ka je kalamin cewa wanda bai tabbata cewa yana kan addini ingantacce ba wala ala haƙƙin baka san cewa yana kan gaskiya ba su ga wa'yancan Allah madaukakin sarki ya yabe su ya ce suna kan gaskiya to sai ka je ka bi kan abin da su suke a kai idan shi ma a kai yake sai ku haɗu tare sai ku cimma nasara idan ba kai yake ba kai ka riga ka ƙetare ka tsallake ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace fa qalladahum dinahu wastaraha ai qalladahum yani ittaba'ahum ko kabisu Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsanin wa'inda suka biyo bayan su yancin din da kyautatawa guri da yawa Allah ta'ala yake cewa fa in amalu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in kuka yi imani irin imanin da suka yi imani da shi shikenan kun shiryu fa in tawallaw fa fa innahum fa innama hum fi shiqaq Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka yan uwa musulmi dole ka rata yadda addinin ka ka bi abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo da shi al murad bi taqlid huna al ittiba abinda ake nufi taqlidi a nan gurin shine bi ba kadai taqlidi irin na makaho ba wa alima anna ad-din inma huwa at-taqlid da ya ce ya san cewa addini dole sai an bi wata kalil da ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama zakarna kamar yadda muka ambata almuradu bit taqalid at taqalid sahih wa huwa al ittiba shine ratayuwa wanda yake ingantacce shine bi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana alama ana alaihi wa ashabi ko كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يتي نابر الدين وإنس متاني وإن دا هنير وإنس متاني دا بس إيماني دا الله با dangane da lahira kuma su kafirai ne basu amince da ita ba basu gaskata ta ba yace sai nabi hanyar iyayena annabi Ibrahim, annabi Ishaqa, annabi Yaquba. Su kuma wace ce hanyar su? Hanyar su ita ce a bautawa Allah shi kadai ko? Kamar yanda sun ya faɗi cewa kuna nan lokacin da yayi wasiya wa ƴaƴansa cewa wa za ku bautawa suka ce za mu bauta abin bautanka abin bautan iyayenka annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaqa abin bauta ɗaya Allah madaukakin sarki ko? To haka annabi Yusuf ya ce ita wannan hanya ita nake bi. har kuma duniya ta tashi wanda zai tsira addinin musulunci kwaya ɗaya ne al'anbiya ikhwatun li allatin ko annabawa kamar kace ƴaƴan kishiyoyi ne ma'ana abuhum wahid wa ummuhum shatta baba ɗaya ne uwar kuma ita ce daban-daban ma'ana afru'a ne a shari'a ne suke banta amma aqidan abinda suka zo da shi duka duk wanda yazo cewa yake ibudullaha wala tushriku bihi shay'a ko ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa a wajen bauta ma'ana annabawa asalin su abu ne kwaya daya shine a bauta wa Allah shi kadai shine ikhwatul li allatin kenan ina fata ana fahimta yace don haka yake cewa kabi kabi shi musulunci al-ittibad bi ake yi ba na kaza ka kirkira ba don haka duk mai son addinin shi ya karbo to zanto yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma baka samu dole sai ka biyo ta hanyar sahabbai dan su ne suka san shi su suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yace yayi suka yi yace ba haka bane ga yana za a yi suka gyara suka ga yayi suka koya suka faɗa yace faɗin yayi suka faɗa yace ba haka bane ga yana za a yi kuma suka dawo akan yanda yace ayi to wannan in ba su ka samu ba ina za ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haifi mutum sama da shekara dubu bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ya ce shine zai tsaya yawan maka mafarki ya gano maka ga abin da manzon Allah sallallahu ya faɗa ko ga abin da yace ai ko ga addini na gaskiya bayan kuma ga waɗanda su ne Allah ta'ala ya zabe su ya aje su tare da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wanda su ne hawariyawansa su ne ansar nashi wanda kowane annabi yana da ansar nashi yana da hawariyawa har ya ce ga suna irin su az-zubair bin hawa bin awan ko yace su ne hawariyawa na annabi isa da yace man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi ko wa shahad bi anna muslimuna to haka shi ma yace ni ma babu wani annabi face Allah ta'ala ya bashi hawariyawa yace daga cikin hawariyawa na az-zubair bin al-awwam kaga sai ka kama irin wayannan sai ka samu sai ka tsira su kuma abinda manzon Allah ya zo da shi sun samu tabbas sun samu me sun samu taskiya daga Allah subhanahu ta'ala sun samu taskiya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karata yadda addinin ka zuwa gare su dan haka wata rana ma sai ce ku koyi alqur'ani a wajen guda hudun nan sai ambaci ma'az dan jabal ya ambaci salim maula bin maula abi huzafa ya ambaci ubay bin ka'abi ya ambaci wa abdullahi dan mas'ud ko yace ku koyi qur'ani a wajen su kenan wa'annan su ya kamata ka tsaya ka rike kaga idan manzon Allah ya ce ayi koyi da wani ayi koyi da wani yace addu alaiha bin nawajiz ko alaikum bi sunnati sai ce me wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina sai ka je ka nemo abubakar umar usman aliyu shikenan sai ka tsira amma ka rike wani a baya baya kace shi zai kai ka wallahi ba zai kai ka ba shi ma hanyar shi ba kaiwa za ta yi ba shi ma bata kai ba baranta na kai kuma ya kai ka fattiba'u salafi salih huwa alhaq bin margaya nagari shine gaskiya walaysa fihi laumun babu zargi idza taba'ata haula idan ka bi wa'annan innama laumu idza taba'ata man la yuslihu al-ittiba ana zargin mutum ne idan ya bi wanda bai dace ya bi ba wa qad tadaita kai koyi biman la yuslihu lil qudwa ga wa'anda basu dace ga wanda basu dace da aikoyi da su ba da yawa wallahi koyin da ake wa'anda basu dace bane su kansu basu gama sanin su suwaye ba sun yi abin da suka yi a duniya sun tafi a garin su ma ba dauke su cikakkun mutane ba amma kuma yanzu kai su ka rike amma in kana so ka samu kwanciyar hankali rike Qur'ani da hadisi duk wanda ya zarge ka sai ya baka ina fata an fahimta amma baka rike qur'ani ba baka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka shiga uku Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai lokaci mi gaba wa man qala lafazi bil qur'ani kaga wacce magana ta kare da mun suna da hadi kin yanzu muka shigo cikin magana ta 99 wa man qala lafazi bil qur'ani makalukun wanda yace lafazin da nake faɗa da alqur'ani halitta ne fa huwa jahmiyun to wannan shi ma jahmi ne wa man sakata wanda ya shiru falam yaqul makalukun aw ghayru makaluk yace to ni ban sani ba magana da nake karanta alqur'ani nake halitta ne ko ko ba halitta bane to wannan shi ma jahamin ne wa hakaza qala ahmad bin hanbal haka nan imamu ahmad bin hanbal ya fada wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu may ya'ish minkum lalle duk wanda ya rayuwa a cikin ku ba'adi a bayana ya rayu shekarun shi yayi tsayi fa sayara ittilafan kabira zai ga sabani mai girman gaske a wani ruwaya ittilafan kasiran sabani mai yawa fa iyyakum mudasatul umur ina mu gargadi ku nisanci ababen da aka kirkira aka sa cikin addini fa innaha dalala wannan bata ne duk wani abu sabo da aka zo aka saka cikin addini wanda babu shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai wannan bata ne don haka fa alaikum ko wa alaikum bi sunnati ina muku umarni ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnonin kalifofi na shiryayyu al mahdiyyin masu shiryawa wa addu alaiha bin nawajizi ku riko da su da fiƙoƙinku azbata Allahu li nafsihi al kalama fi ayatin kasira Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa cewa yana yin magana a cikin ayoyi masu yawan gaske min hana daga ciki yake cewa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mislihi madada a suratul kafi Allah ya ce da a ce teku ko guna za zanto tawada dan rubuta kalmomin ubangiji da me ubangiji na da wannan kogin da tekun sun kare kafin kalmomin ubangiji na su kare ko da za a iya zuwa da irin su da yawa a kawo wannan a kawo wannan kalmomin Allah bai karewa na ayi ko a bari kalimatul lahi allati ya'muru biha kalmomin Allah da yake yin umarni da su wayan ha yake hani wa yudabbiru biha al-kawn yake jujjuya al'amarin duniya da shi mai yahsi kalimatul lahi subhanahu wa ta'ala wa hiya ma takafi hal biharu ko su kalmomin Allah madaukakin sarki ba ya kididdige su don haka koramu ko da koguna ko tekuna ba su isa ba wajen a ce su tawada ne a wajen a rubuta wala taktubu hal aqlamu kulluha alqalamman duniya gabaki daya ba su iya rubutawa wa kalamullahi kama yaqulu ahlus sunnati wal jamaa qadimun nau'i hadisul ahad shi maganan Allah madaukakin sarki kamar yanda ahlus sunna wal jamaa suke faɗa nau'in sa da dadde ne hadisul ahad fal qur'anu min ahadi kalami min ahadi kalamillah mana lokacin da aka yi shi yake sabo qur'ani na daga cikin ɗaiɗaiku daga cikin maganan Allah madaukakin sarki wa min afradi kalamillahi subhanahu wa ta'ala fa kalamullahi sabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin ɗaiɗaiku abinda ke nuna maganan Allah madaukakin sarki Allah yana magana qur'ani da hadisi sun tabbatar wala shakka babu kokonto annal uqula salima hankula tsirarru wayanda babu gurbata ta tare da su tusbitul kalama lillah suna tabbatarwa Allah Allah yana yin magana kamar yadda ya faɗa li'annahu sifatul kamali yin magana siffa ce ta cika wa nafayuhu sifatin naqsi kore magana siffa ce ta tawaya lakin al-jahmiyya wa hum atba'u jahm bin safwan wa huwa khabisun sai dai jahmiyya su ne mabiyan jaham bin safwan khabisun mummunan mutum zahara alan nasi ya bayyana cikin mutane yushakkikuhum fi dinihim ina jefa musu shakka a dinin su wa ya'muruhum bil ilhadi wal kufr ina musu umarni da yin da yin barna da kuma kafirci wa min zalika da daga cikin wannan annahu shakkakahum fi anna Allah yatakallam yana mun shakka cewa wai ba za a ce Allah yana magana ba in an ce Allah yana magana an kamanta shi da halitta ke da tunda halitta ma yana magana to ai maganan Allah kuma yana ka ba iri ɗaya bane ba wa qala Allah wa qala kalamullahi mawjudun makalukun yace maganan Allah saman mene kuma halitta ne kalaqahu fi lawhin ya rubuci ya halice shi ne a lawhin mahfuz aw kalaqahu fi jibril ko kuma ya halitta ne amma a jibril aw kalaqahu fi muhammadin ko kuma ya halice shi ga annabi muhammad ne fa huwa min idafatil makaluki ila kaliqi ma'ana wannan jingina abin halitta ne zuwa ga mai halitta mislu baitillah da ake cewa kalamullah sai ce ba maganan Allah ake nufi ba ina fatan Allah fahimta kaman a ce baitullah dakin Allah naqatullahi ko hadhihi naqatullahi lakum aya haka za ya kulu qabbahullah haka yake faɗa Allah ta'ala ya wadaran shi ya kulu ya cewa Allahu la yatakallam Allah baya magana wa idafatul kalami ilayhi idafatul makhluqi ila khaliqihi da ake cewa qur'ani yake cewa kala hatta yasma'u kala hatta yasma'a kalam Allah sai yace kaman irin ajin walahu mazhabu jabal fil qadr da mazhaba ta yan jabariya ga abin da ya shafi kaddara walahu mazhabun fi nafil asma'i wa sifat da mazhaba wajen kore sunayen Allah da sifofin Allah walahu mazhabun aidan fi takzibin bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallam da bangare wata mazhaba ta ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa takzibi bil qur'ani aidan har yanzu yana mazhaba ta karyata alqur'ani shi yasa in ka duba yan bidiya in yan kaza ne in ka duba a wani bangaren su suna bin abin nan jahan bin safwan ne ta wancan za ga sun yi hadaka da shi a nan gurin ko da kai tsaye mutum bai fito ya ce shi dan jahamiya bane to amma in ka dawo za ka kalli ayyuka da yawa da su wani suke yi bangare kaza sun yi daidai da su hakan kuma ba musulunci bane ba fa huwa mulhidun khabith mabarnaci ne mummuna zahara bi hadhihi shirya ya fitar da wannan ƙaryan wa hadhal mazhabu wannan mazhaban munhadirun anil yahud asalin inda ta gangaro ta bubbugo daga wajen yahudawa ne kama zakara shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah kama yanda shaykhul islam ibn taymiyyah ya faɗa a muqaddimatul hamawiyya nashi والجهم شي wannan jaham bin safwan laysa huwa allazi ibtada'a hadha almazhab ba shine ya fara ba ba shi ya kirkira ba fa kana qablahu ja'ad bin dirham akwai wani mutum da ake kira ja'ad dan dirham huwa allazi ibtada'a hadhihi almaqala ash-shari'a shi ya fara wa'annan maganganun akan alqur'ani maganganu munana wa akazaha an daluta alyahudi shi ma kuma ya dauko ne daga wanda ake kiran shi daluta ba yahudi ba wancan daluta ba inna allaha ba'atha lakum daluta malikan ba shi ake magana ba wani daluta ne daban wa dalutu dalutu akazaha allabid bin atam al-yahudi shi kuma ya karba ne daga labid bin atam al-yahudi allazi la'natullahi alayhi ko allazi sahara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wancan mutumin da yau manzon Allah sihiri din nan shine labid bin atam al-yahudi fa hadhihi al-maqala munhadiratun min al-yahud asalin wannan ya fito daga yahudawa ne allazina yuharrifuna kalamallahi amma wadihi wanda suke canza maganan Allah daga inda Allah yake nufi da ita fala yastagrabu hadha almazhab alkabir idza urifa anna masdaruhu min alyahudi ba wanda zai boye wannan ya bakuntar da wannan mazhaban mummuna idan ya san cewa asalinta daga yahuda ta fito dassuhu alal muslimina sun tusa wa musulmai biwasdati hadha arrajul ta hanyar wannan mutumin alkabis mummuna alja'ad bin dirham kenan ko allazi qatalahu Khalid al-Qasri wanda Khalid al-Qasri ya kashe shi yawma Eid al-Adha ran da aka yi idin babbar sallah kamar yanda Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ambata yake cewa wa li ajali za dhahabi ja'ad Khalid al-Qasri yawma zaba'ihi al-qurbani iz qala Ibrahim laysa kalila kalla wala Musa al-kalimu ad-dani shakarar da hiyata kullu sahibu sunnatin lillahi darruka min aki qurbani yace saboda wancan abin da suke yi suke aikatawa abin da suka janyo abin nan da habiji ali kalidul kalidul kasri yayi layya da shi yawma zabaihil qurbani ranan layya da ake kusatar da abin nan ake kusatar da dabbobi ko yanka zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce to wannan gashi irin abin da yake matsayinsa shi kuma na shugaba sai ce kawai a zo a yanka shi a wannan lokacin idh qala ibrahimu laysa kalilahu yace ibrahim ba bada da sunan addini yake rikitar da mutane kalla wala musal kalimud dani yace annabi musa bai yi magana da Allah ba Allah yace wa kallama Allah musa ta kalima ko sai yace abin ba haka yake ba ya kawo ta ma'ana ta daban shakarar zahiyata kullu sahibi sunnatin yace duk wani ahli sunna sai da ya godiya da wannan layar da aka yi saboda me an bawa addinin musulunci kariya an bawa sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya Allah madaukakin sarki ya kara ilimi ya kai dan uwa me neman kusaci akaza hadhihi almaqala anhum jaham bin safwan shi jaham dan safwan a wajen shi ya karbo wannan don haka fanusibat alaihi ilaihi sai aka jingina zuwa gare shi ana ce musu jahamiya la'annahu huwa allazi nasharaha dan shi ya yada ta walaysa huwa allazi ibtada'aha amma ba shi ya fare ta ba wa qad ankara alaihim ahlus sunnati inkaran shadidan ahlus sunna wal jamaa sun musu musun wannan musu matsananci wa gallazul qawla fi zalika sun kaurara magana akan haka wa hadha sayati insha Allah zamu ga maganan in Allah ya yarda anan gaba a cikin littafi fil maqda'i allazi ba'dahu a wani babin da zai zo bayan wannan ba da haza ko walakin ma'anahu al'an juz'iyya ma'ana anan gurin wani yanki aka kawo idan muka shiga can za a fahimta min hazal mazhab al khabis a wannan hanyar tasu mummuna wa huwa nafil kalami anillah suna korewa Allah madaukakin sarki magana walakin hasala inda ahli sunna iskalun wa huwa hal yukalu sai dai an samu iskali cewa za a ce inna lafazi bil qur'ani makalukun aw ghairu makalukun lafazi na da nake karanta alqur'ani halitta ne ko ko ba halitta bane hazihi da suha al muslimina aidan sun tusa wannan a cikin musulmi hal taqulu inna lafazi bil qur'ani makalukun aw taqulu lafazi bil qur'ani ghairu makaluk wa in uridu bihi talaffuz bil qur'ani idan ana nufin talaffuzi da zan fada in ce alhamdulillahi rabbil alamin fattalaffuzu makalukun wasautu makalukun lafazina da sauti na halitta ne fala budda min tafsil amma dole sai ayi tafsil hadha huwa at-tafsil alladhi qala bihi imam ahmad wannan shine abinda imam ahmad ya faɗa wal bukhari da imam al-bukhari wa jam'u min al-muhaqqiqin da kuma da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiqina fala taqul lafazi bil qur'ani makalukun mutlaq karka ce lafazin ka na alqur'ani halitta ne kai tsaye wala gairu makalun ko ba halitta bane mutlaka wala tatawakkab bal tufassil fi zalika ka tsaya kai bayani shi dai qur'ani maganan Allah ne madaukakin sarki maganar Allah kuma siffa ce ta Allah madaukakin sarki ni kuma abinda yake abinda ni nake lafazi to nawa kuma ni ma daban ne ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina kuma nan gudun zan tsaya saboda alaman kama akwai lokaci yayi ko abin na fadi daidai ka tare da garin daman Allah abin da kuma yayi kuskure ne da shi inda karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya wannan ababen ana fada ne malam ya kawo a lokacin abin da ake fama da shi ne yanzu kuma a fakaice ake fama da wannan baka an kada ba sai ka fada cikin hali irin wannan an samu wani bangaren ka an ja shikenan wani lokaci mutum ya iya kafirta bai sani ba ya iya bata ya iya kaza bai sani ba to irin wannan duk in wani ya shigo da shi ka san ra'ayi ne wanda yake fasidi magana ce mara kyau ta saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma abinda wannan yake nuna mana duk abinda za a kawo maka na addini ya zanto an dosano shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wannan shine abinda zai kai ka gaci shine abinda zai kai ki gaci shine abinda zai kai ni gaci shine abinda zai kai al'umma gabaki ɗaya gaci amma wallahi duk wanda ya bar Allah ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya bar karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya fada cikin halaka kuma shine asalin halakakke Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya iyayenmu da kakanninmu da malamanmu wayanda duk suka rasu da yan uwa musulmi Allah ta'ala ya gafarta musu kai musu rahama mu kuma ka sa mu cika da imani ka kashe mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sanya mana albarka a cikin kasuwancin mu na yan kasuwan mu da mu gabaki daya Allah ka sanya mana albarka cikin noman mu gabaki daya ya Allah ka sanya mana albarka cikin ayyukan gwamnatin da ake yi gabaki daya dukkan abin da zanto tarnaki ko tashin hankali ko damuwa ga duk wani musulmi a wannan garin namu da ma jiha tamu da ma kasar tamu gabaki daya da duniya gabaki daya Allah ta'ala kai mana maganin shi duk abin da zai kawo kwanciyar hankali da samun natsuwa ga al'umman musulmi Allah madan shirki ka kawo mana shi Allah duk abin da ya dame muke tsoro Allah ta'ala ka sai shi Allah ta'ala kai mana maganin shi ya Allah wannan fitintunu da suke fitowa kala kala abinda aka sani da abinda ba a sani ba abinda ake jin shi a can wayansu kasashe na wayanda ba musulmi ba ya faɗo cikin musulmi har kuma yana wuce gona da iri yana fin nawa'incan Allah ka sani ya Allah karka kama mu da abin da muka aikata Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah ta'ala ka juya mana da wannan al'amarin Allah ta'ala ka kawo mana sauki ya Allah ya Allah mana shirke ka mana dauki masu munanan ayyuka marasa kyau da suka saba wa addini suka saba musuntaka dan adam Allah ta'ala ka shirye da su idan ma shirya bane idan ma shirya ne idan ba ma shirya bane Allah ta'ala ka halakar da su ka kare mu karfa mana asirin duniya da kiyama ka sa mu cika da la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh